أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكتا دوا دكو أولنا حلقة ميتارن البركة inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau alhamis takwas ga watan bakwai a takwas ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da uku a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai yau kuma halka ta farko halka ce ta hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda muke karanta mi'a hadisi malam yace za mu tashi shafi na shida hadisi na sha biyu a irin bugu nawa wanda yake cewa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal yace lalle lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man shahida janazatan duk wanda ya halarci janaza hatta yusalli alaiha har ya tsaya aka yi sallah aka yi sallan wannan gawan falahu qiradun to yana da kiraɗi guda ɗaya. Wa man shahidaha wanda ya halarci jana'izan wannan gawa ya sallaci sallan hatta tudfana har ya tsaya aka je aka birni gawan da shi mana ya je makabarta aka birni gawa ya dawo kenan ba wai an birne shi shi ma cikin kabarin ba mana ya gane wannan yawwa hatta tudfana lau har aka birni gawan yana kallo yana ya raka gawa aka birne ta falahu kiraɗani to yana da kiraɗi guda kiraɗi guda biyu kila sai aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kila aka ce wa mal kiraɗani to menene kiraɗi guda biyun nan qala mislu jabalaini al-azimat al-azimaini misalin manya manyan duwatsu guda biyu kamar yanzu nan garin kafancan sai a ce duk wanda ya je ya sallaci gawa an yi rasuwa ya je ya sallaci gawan to za a ba shi lada da ya kai girman dutsen kagoro idan mutum bai gane ladan ba sai a ce dutsen kagoro a da shi ya koma kaman tsaba na gero ya koma kuma kuɗi wannan geron sai a ce kowane gero kwara ɗaya daidai yake da naira nawa naira ɗari to yawan geron da zai taru aha ya kai girman wannan dutsen ka goron to shi ne ladan shi kai za su kai dubu biyar ba eh ba ba ya ta wuce nan ba mara a tara gero haka ya yi tsibi tsibi ya kai dutsen ka goron ba za su wuce dubu biyar ba Allah ba ba kai ashe ne gero kafin gero wani ake yin kunu a rika jerawa a rika jerawa har su kai yawan wannan girman dutsen kagoran nan ba zai kai dubu biyar ba Allah ba man iyaka biliyoyin kai to aka ce to kamar haka ladan shi ba za a ba shi lada kamar dutsen uhudu ma aka yi misali da shi wannan dutsen kuma a misalin dutsen uhudu ba komai bane ba komai bane kamar misali tazaran da ke tsakanin jero da tirela yaya to to kamar haka ne to idan ko mutum ya sallaci gawan ya yi haƙuri har aka je makabarta aka birna gawan to yana da girman wannan ladan ninki kama mutanen mu ba za su tsaya su nema lahiran ba wani daga an yi sallan kawai sai ga ya wuce Allah ya fi mana an abi hurairah ta radiyallahu ta'ala anhu kale yake cewa ma aban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ta'aman qaddun yace lalle lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba aibanta abinci ba ko so ɗaya a kawo abinci ya ce ha ba da Allah fate sai ka ce mutanen zaria ha aka ce manzo Allah bai taba rawa ina ga maka kenan Allah shi in ishtahu akalahu idan yana da bukata sai ya ci wa in karihahu tarakahu in baya baya cin abin to ba zai abin nan ɗinsa ba ba zai ɓace shi ba a sai ya ce a ni na koshi amma ba zai ce a ya za a yi a kawo min irin wannan abincin haka ni irin mutumin gari kaza ne to shi baya haka in ba zai ci ba sai ya kyale shi in zai ci sai ya ci abin da zai ci kawai shikenan ishara kan mu ma mu kiyaye irin wannan abu sai ya ga wani an kai ya je wani gida an kawo abinci eh miyan kuka Allah ya tsare ina tun da kakanmu ya rasu kara cin miyan kuka ba sai yanzu da girma na da me ka wannan a na koshi ko ka kawo wani excuse a aiko ɗazun nan na gama cin abinci Allah ya kai mu gobe sha mamaki kaga mutanen ba za su ji wani iri ba amma an kawo abin kace kai miyan kuka ina ina to mutane suka ci mazara sallallahu alaihi wasallama shi baya irin haka in zai ci abu sai ya ci in ba zai ci ba baya furta wani magana wanda zai nuna cewa a wannan abincin kaza kaza kaza wata rana manzala sallallahu alaihi wasallama an kawo masa an kawo nama manzala sallallahu alaihi wasallama an ya daga haka sai zai ci sai ya wannan naman menene sai aka ce naman dub ne dub kamar ban san abin da za a ake kiransa da hausa ba naman wani dabbu ne ba kurciya ba ne dabbu kaman wani dabba ne ga yana tafiya wa kalla goals must be crazy akwai wani dabba haka za a gan shi yana tafiya to wannan abun muke kiran shi da hausa to wannan abun aka yanka misali ya daga su sai ga mazala ya ka ce mazala haramun ne sai ta ni ne dai bana ci ba haramun ne ni ne bana ci shi kenan amma kaga bai ce a ai saboda abin yana da wari yana da kaza ko yana da kafa biyu sai sa a mazala ya shiru abin shi an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu yake cewa an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kare yace lalle lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce hujibatin naru bi shahawati allibe wuta da sha'awa ne duk abin da zai kai mutum gidan wuta sai kaga akwai sha'awa a ciki ko ba haka bane zina za a ga akwai sha'awa a ciki sai ka ga yarinyar kyalkyalkyalkyalkyal haka alhali matan ka ta gida ta ma fi ta alhali ko idan domin idan ka ga wani wacce yake bi yake lalata da ita sai ga matar shi ta bi wannan komai ko ba haka ba idan ka ga mene sai mene kudi da shahawati za ga mutum yana kwaɗayin na ya je ya gina wani gida wanda ya fi gidan da yake ciki yanzu ko ya fi ɗakin da yake ciki yanzu ba shahawa ba kenan ko mota sai ga mutum yana kwaɗayin ya hau motar da ta bi wacce yake hawa yanzu inda yana hawan motar naira dubu biyar ne yanzu sai ya fara tunanin hawa motar naira dubu hamsin ka duba tazarar da ke tsakanin dubu biyar zuwa dubu hamsin ko ka ga ya ninnin ka ya ninnin to haka mutane ba suke da ma daga motar dubu biyar din bisa misali ba mun ce akwai motar dubu biyar ba ne ina ma dai daga motar dubu biyar din ya ce motar dubu bakwai to wani baya haka ba daga motar dubu biyar din nan sai ga yana lissafin motar dubu hamsin motar dubu ɗari wanda ya bi na hankali ma sai ka ji ya ce wai shi motar miliyan arba'in zai hau cikin wannan satin nake ganin wani dan kwallo ya sai motar miliyan tamanin musulmi ko ba ya sai moto miliyan tamanin aha alhaji so daya shine mafi sauki wata rana ina daga kaduna zan zo kafancan wata babban moto mai tsada in gama ta buga motar sojoji ta hantsala rami motar na haka ta lalace muka zo muka tsaya dole ina kallo wata mata kawai ta kafa rawa bakinta ta ce yanzu motar nan an yi asaranta kenan duk tsadanta ai ma ba ta motar ake yi ba ba ta motar ake yi ina ba ta ina sabuwar siyanan nan da aka yi to ita ce ba sabuwar siyana banda banda wannan ai wannan wannan ita ce ta biyu banda wannan to yanzu a dilated siyana din ita ce to ka kusan latest siyana din akalla ba ta yi tsada ba sai ta ka naira miliyan ashirin to sau ɗaya ba kawai ta yi gab shi kenan ta faɗa rami ta lalace an gama da ita to su mutanen ma ba wai ta motan ake yi ba yanzu ta yawwa ta lafiya to shine mutum ɗaya sai motar naira miliyan tamanin ko da a baya akwai wanda na sani ya sai naira ya sai motar naira miliyan ɗari uku da hamsin na yi ta magana har a wa'azi sai na faɗa kuma motar ba ba wai hawanta za a yi ta yi ba ita wannan motar da ta naira miliyan ɗari uku da hamsin malin bello sai idan za a yi wani taro ne sai a fito da ita sai a yi haka a haka sai a ji wurin taron da an gama taron shi ke ita an gama hawanta sai ɗauko wasu ƙananan motoci sai rika hawa ina amfanin shi ka hau moto sau ɗaya a wata sai tarawa ba zai wuce sau ɗaya ba za ka yake shi ba ka hau moto sau ɗaya miliyan ɗari uku da hamsin shi kenan ya ƙare ba za a ƙara hawa ba sai wani wata kuma in an gayyace kila ma a yi wata biyu ba a gayyace shi ba gaba nan mota za a iya sace ta kuwa
barbarawo mugu ne wani barawon zai sace ta ba hawa zai yi ba sai ya je ya faffasa ta kawai a yi rabta da ita shikenan shi barawo yana da asara ne yana da asara dan Allah sai da asara shi ne mafi sauki in gaya maka a sace ta a faffasa ta to akwai Allah a wannan yana da imani Allah ya tsare na ga
ani mu da hidda no in ne hidda to no aka tsaya gwamma da ya shiru kawai Allah ya tsare sai malam ya ce maza Allah ya ce ko shi batin naru bi shahawati an kewaye wuta ne da abin sha'awa duk wanda kaga ya je wuta to ya biye ma sha'awa ne ko dai sha'awan mata ko sha'awan kuɗi ko sha'awan abin hawa duk dai wani abu wanda shi ne zai kai mutum ba wani rikita rikita ba wa hujibatul jannatu bil makari ita kuma aljanna aka kewaye ta da abin ki sallah ne fa ka tashi kai sai ga kana jin nauyi ce ka da ba ka yi da ɗan adam zai mahimmanta sallah kamar yadda yake mahimmanta kiran waya to da kowa ya shiga aljanna malam bello bai gane ba ka taba ganin mutum an kira shi ya ce sai gobe zai ɗaga wayan kamar dai ku yan kasuwa yanzu ana kira kafin ya gama ringin za ka ɗaga ba sani ba malam ya taba kiyaye wannan musamman lokacin hada hadan kasuwa na citta sai dai wanda yake bin ka bashin kan zai sai a to ai muga maganan bashi ake ba ana maganan kuɗi ne kana neman kasuwa kawai sai ka kira ya shigo Da- assalamu alaikum eh ni ne awwa eh eh citta nake so trailer biyar ce ka da ma dai jiya ka kira ni yau bana bukatar irin wannan yawa wala wala wala ce kai ustaz ba irin haka ake cewa ba Allah ko babu ma za a ci abu Allah ya ce mana to yadda mutane ke mahimmanta kira na waya da haka suke mahimmanta kiran sallah da kowa ya shiga aljanna da an kira ka ka ansa ko ba haka bane to ita ma sallan da an kira ka zo da kowa ya shiga aljanna sai manzo Allah ya ce to ita wuta allil ita aljanna allilbe ta ne da abinki kana ji ma wani zubin kana kwance da asuba ana kiran sallan sai ka ce kai bari da safa kara ma da gaske babu akwai masu yi Yiwo, da gaske akwai masu yi akwai wanda an kiyaye a kaduna kusan kullum sai karfe bakwai na safe yake sallah kuma irin ko kunyan nan babu yadda kaga bakin kofar gidan na haka zai zo yaro a kofar gida zai alulai shi sau rashin tunani nan wanda shi na But- ma yin da tasu Allah wallahi wani aka ce matar shi ce in ya fito da buta sai ta kukura ba ita har da ta tana ce ko ma ko yi ba subhanallah wanda halin da yake ga subhanallah ya ta subhanallah wasa da ruwan
kaga dai ba a yi ba ba a yi ba kuma ka kasa Kuma bai kwanta ba.
Ka ce ba ka son
Allah ya tsare mu Allah ya tsare mana imanin mu to ita aljanna abin ki ne sai ga abin da zaka yi kai ka aljanna sai ga kana jin nauyin shi dan zuwa makarantar nan sai ga mutum yana dan anya kawai sai ya zuwa ya cewa wai wani wuta wuta wuta aljanna aljanna sai ga mutum ya ki zuwa Allah ya fi mana an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qal yace lalle lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit idan ka ce da makwabcinka ko abokinka ranar juma'a kai yi shiru mana wal imamu yaqtubu alhali limami yana yin huduba faqad lagauta to hakika kayi wasa a ruwayan abin zinad ya ce wa mallaga fala salata lahu duk wanda ya yi wasa kuma bai da sallah to ka gani yanzu dai Allah ya fi mana daidai wurin ofishin yan sandan nan ko mene ne civil defense ne ko kotu vigilante dan za a ga wasu mu suna tafi da abu wani zuba har magana na tsuna yana shigowar masallaci ana kuma hudu ba ba a farfajiyar ma to Allah ya fi mana Allah ya tsare hadisi na ƙarshe a karatunmu na yau an abi hurairah ta radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal yace lalle lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce laula an ashqa ala ummati da ba din ina gudun kanna matsantawa kanna tsanantawa al'umma ta ba kalla manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ba din ina gudun kanna matsawa al'umma ta ba la'amartuhum bisiwaki da na umarce su su yawaita yin aswaki ko su rika yin aswaki inda kulli salatin a yayin kowace sallah suka zo yi kowace sallah sai kai aswaki muttafaqun alayhi imam bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi allahumma anfa'ana bihi wannan ishara kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son a rika tausaya wa al'umma duk abin da zai ba al'umma wahala to a janye shi a yi shi sauwa sauwa an gane wannan Allah ya fi mana mu je darasi na gaba a akwai mai tambaya tukunna wa alaikum salam magana me Idan magana an jima'a da kuma mutu ba.
ta
Ba ga akwai irin ba shi ne zai siya da suke zuwa wani lokaci wa shi ke. Kamar yare-yaren da aka dai abin nan. Za ga kamar ni da ba ga kamar da sabon musulunci musulunci zai ga shi lalle sai ya maka sallama. Ya zana kusa da kai. To baka asta yau wani zai kamar a sauki irin abu haka.
to To, sai kai sai kai ka zaba da ka ansa masa juma'an ka ta lalace ko ba haka ba wala ka yi zana ta kasa.
yawwa da ka ansa masa da ka sai karanta assalamu alaikum sai fa ka ansa dan dai ka shi da muka baka zaɓi a yanzu daga an sa masa juma'anka ta lalace ko kai shiru juma'anka ta tsira sai ka zaɓen makanka yanzu ai ba wani abu bane mai wahala wannan kai ne kawai za ka zaɓen makanka in ka yadda juma'an ta lalace shikenan in baka yadda ba shikenan sai ka kyale shi tunda dai ba zai zo ya buɗe bakinka ba ya ce dole sai ka sai ka yi wannan ko Allah ya yafe mana Wannan ga mutane ne to mu je wajen da kuma misali wurin da duma domin wannan kuma dole ce ko in ka shimfiɗa ta ta tsaye yawwa shi kuma ya zo masallaci babu da duma yawwa na gane irin su ai wai gara abokin ka ne na shi ne
duk suna kama da a ai tambaya ɗaya kwakwara na shi ne na'am ina ma ha da da da da, da shinkafa ake rabawa a masallacin zai zo babu buhu malam bello ko a ce duk wanda ya zo masallacin juma'a ranar juma'a za a ba shi buhu za a ba shi shinkafa kwano goma sha biyar ya za a ga mutane saboda mugu ba wani ma kamar ko zai
to sai masallaci ne za ka zo babu da duma na jin buɗa ka ce wayan tashi wai za ka juya ta wai ta koma ta tsaye to kuma ana hudu ba to ba laifi in ka tashin an gane wannan baka yi magana ba ba wasa ba ne wannan ba wani laifi wannan to amma dai shi muke magana yanzu a kan shi me ya hana shi zuwa da nan shi amma an tashi an an sa ta kwancen kamar yadda wannan yake din ba za a ce an yi laifi ba. an gane wannan Allah ya fi mana wa alaikum assalam ala muhammad yanzu na gama magana ya yi kyau wasu su ba a cikin masallacin ne ma inda ga duduma ga kafet da ake kafet masallaci yawa eh.
wai su da daga zai ce ka tashi wayan sun ja shi ta kai shi
a wai ku wai ya samu ladan ka ne
na taba na taba ki wani hazu ba magana abu ne da ai kai ranar ba hudu ba eh ai ina kallon ku ai ba hudu ba to da nan ina kan kabe ne shi da da ya ce dan maza ni kawai abin da ne ko da ka dan saki da ko isa
to amma kaga Allah ya so an ganka lokacin an ce lokacin ba a ba a hudu ba ba hudu ba to wannan kuma dai kai kuma kai kame mu kame mugunta ne to haka yake yin mana Allah ka an ce ba a hudu ba ba hudu ba to sai ka daga mai gaba shi dai ya samu ladan ka ne
na mai shiga Eh, yana sanya an gane wannan maimakon a ce shi kadai ya zauna sai ya gwammace ya sa maka in ya sa maka kowa sai ya mene kowa sai ya samu ladan shine kawai darasi na gaba na ba shi hakuri yawa lalle in an ga juna a ba juna hakuri darasi na biyu ulumu ayatul kursi shine za mu yi karatu yau da yardan Allah a suratul kaf ne ko ayatul kursi ne kamar to darasi na biyu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim ulumul qur'an shafi na tara falala dalada na ayatul kursiyu malam ya ce an abi wurair a an ubay bin ka'ab ko ko ba ka bayyana haka an ce ulumul qur'an kaje kana leka wani abu ai ba a yin haka a'a in matanka ne zaka ji dadi an karba kallon a ya kake haka kai kuma a eh shugaban marayu ba ga gane karatun mai yawwa an ubay bin ka'ab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya abal munzir ya baban munzir atadri ayi ayatin min kitabillahi ma ka a'zamu shin wani shin kai munzar ka san wani aya ne daga cikin littafin Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya baka dama ka haddace a'azam wacce tafi girma kaman ka ce yanzu ka san a cikin ayoyin da ka karanta a alkur'ani wanne ne tafi girma ko wanda ka haddace wanne ne tafi girma ya shiru ya ce kai wannan ba abu ne wanda zaka fada da ka ya ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa ne suka sani idan aka maka tambaya kan addini wanda ba ka da ilimi a kai kar ka tsaya kai ta kama kame kawai ka irin na imam malik la adri ban sani ba. suka ce a tambaye ka ka ce baka sani ba rabin ilimi ne a tambaye ka abu ka ce a ni ban sani ba. to rabin ilimi ne an taba zuwa wurin imam malik da tambayoyi ruwayoyin ya zo kala biyu wasu ka ce tambayoyi goma wasu ka ce tambayoyi ne guda ɗari daga wata ƙasa kalla da imam malik kamar misali yan sai a ce an ɗaɗɗako mutum tun daga wani sokoto da Allah sokoto da ainihin ne ka ce kamar tun daga kamar ka ce tun daga senegal ko ka ce tun daga mali zuwa kafan can a ce a zo wurin malam nu mai ashaba ka gane yanzu a zo a mai tambayoyi guda ɗari kaga an ta an haɗo tambayoyin al'umma kenan ba mamaki tambayoyin nan an yi ma babban malamin garin nan garin shi bai sani ba an yi ma wancan malamin shi ma bai- sai aka haɗo wa'annan tambayoyin aka zo aka ma babban malamin garin gaba ɗaya shi ma bai gane ba sai ya ce to a ai akwai malami a gari kaza a je musu da wa- tambayoyin wa'annan al'ummomin su ɗari a je da su wurin shi da ansa to haka aka mai imam malik aka niko gari tun daga can Sha- me muka ce senegal ne ko Chad?
Mali.
tun daga mali aka yi tafiya wata uku ana tahowa aka iso aka aka huta aka kawo abinci aka ce me ki tafi mun zo wurin imamu malik ne muna tambayoyi daga gari kaza aka turo ni ce to me tambayanka na tambayanka ya fara tambaya na daya imamu malik ya ansa tambaya ta biyu imam malik ya ansa tambaya ta uku imam malik ya ansa tambaya ta hudu ya ansa tambaya ta biyar ya ansa tambaya na shida ya ce ban sani ba tambaya na bakwai ya ce bai sani ba tambaya na takwas ya ce bai sani ba sai da dai ya ansa tambayoyi guda goma a cikin ɗari ɗin nan duk casa'in ɗin ya ce bai sani ba casa'in ba 90
ya fi zuwa ka sai ya ce duk bai sani ba shi wanda aka aiko ɗan ya shiru ya ce "Eh? Yan- yanzu in niko gari tun daga can in zo nan domin mu samu ansoshin wa'annan tambayoyin yanzu koma haka imam malik ya ce idan ka koma ka ce wai imamu malik ya ce bai sani ba shi kenan kawai da goma ne dai eh da goma ya da goma ya koma ya ce a yanzu duk yadda ake cewa kai babban malamin nan ne ya ce to ban sani shi ke nan ba ka rebin da mu Allah ya ce ba wanda shari'a ba wani wa magana kuma kai ka san dai inda ba dai wani in ba dai wani ikon Allah ba kamar Imam Malik a masa tambayoyi dari ya iya ansa guda goma a cikin su kawai kai ka san ba karaman tambayoyi ba ne ko ba karamin tambayoyi ba ne kuma wannan darasi ne gare mu da muke tasowa kar mu yadda mu rika afkawa addini ta ka kawai lalle lalle lalle wannan hadari ne baka sani ba ko abin sani ba can ce to fatawanka ne wannan shafi ya bada ba ruwa na ko ba haka nake yi ba sha fatawan malam shafi ne wannan ba ruwa na ne sai in ja baki na ne shi to wannan kalubale ne gare mu muna faɗan wannan ne saboda Allah kaɗai ya san inda zai kai mu ko yau zaka iya ganin ka yanzu a nan gobe Allah subhanahu wataala ya kai ka wani wurin a wannan wurin da zaka je kai ne babban malami akwai garuruwan da ai ma ba wani gari bane yanki ne ina bayan railway bayan station din na Abuja a Ka- a Kaduna ba hanyar rigasa hanyar rigasa to zaka ƙara nosawa nan ƙauyen yake limamin garin ma bai san ana wankan janaba ba to limamin to ka gani limamin to kaga kai anan babban malami ne ko kai anan kai babban shehi ne yawwa to shi ne dai muke faɗa Allah kaɗai ya san inda rayuwa za ta kai ka bar garin ka yanzu anan ko yanzu ni ba daga wani wuri Allah ka wannan ba to kai ma haka wata ranar Allah zai maka ba ɗan adam ke tsara ma kansa rayuwa ba a'a na kai dai kana naka ne Allah ya gama nashi yanzu ba mamaki daga cikin mako wanda China Allah zai kai shi China sosai a ji a hada shi da China sawa ya ta bindin bindin kawai mala wancan can can oh, oh. ita ce yawa sai kamar can ko Allah mala ya rika kai musu citta to me Allah ba sai ba mala wani ba kai ya dai kana gina amarya ne ka mu je gaba an lura Allah ya bai mana to haka Allah yake yi kamar ganin ka yanzu a nan Allah ya ga dama sai ya kai ka can inda baka taba tunani ba an gane wannan sai dai ka ji sunan da a TV ko a rediyo yanzu sai ka ya wuce yanzu kai ne a wurin to a can wurin kuma sai ka zama babban malami ko Allah ya ce mana yanzu yan Najeriya ba da yawa suna barin Najeriya ba ko ba haka ba suna zuwa wani garuruwa neman abinci ko ba haka ba to inda za ka je neman abinci sai ka tarar da kai ne babban malami a wurin daga sa ka sallah kana dan yin sallah ana ana a limamin garin baya nan a ce to bismillah mana mana sai ka kare ro karatu a ce a shikenan shikenan malam ya samu mataimaki kwana biyu limamin ya mutu Mangan. Mangana wa billahi. Ka ya zama liman zaka ce. Ya aiki ya zama ya zama liman. Allah ya yi mana. A ba na ce haka zai faru ba. Amma ka tabbatar Allah na iya maka haka. Allah shi da yake tsara abun ya tsara maka abu sai ka cikin gani kamar fim. Eh sai ka ji kamar fim. da daga kaza nake ba yanzu kaza ne eh kaza a dan gote ba daga rakiya bane ko tsoron shi kuke ci ko ba haka bane yau ka isa ka ce rake dan rakiya ne ka bi tarihin shi ka ji Allah ya fi mana yace shin abul munzir ka san wace aya ce mafi girma a alqur'ani daga cikin ayoyin da Allah ya baka yace a a Allahu wa rasuluhu alam kar ya afka mata ko ya ce inna dina kul wallahu alam tara kai ba sai zama cinka cinka ci a Allah wa rasulu alam Allah da manzansa ne kawai suka san wannan ya ja baki shi ya shiru kala qultu kala yace qultu sai annabi yace Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum a kala ya abul munzir atadri ayi ayatin min kitabin tu'amin yinan ko ko kaman guda biyu ne qultu Allah wa rasuluhu alam qala ya abul munzir atadri ayy ayatin min kitabillahi ma ka azam ya kara maimaita masa kenan qala qultu sai na ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum to Allahu la ilaha ayatul kursi ne manzon Allah qala yace fadaraba fi sadri sai manzon Allah ya buga kirji na haka wa qala sai yace wallahi ليعنك ليعنك العلم أبل أبل منين أبل منذر ليعنك to wannan kalman ban gano ma'ananta a nan ba liyahnika liyahanikal ilmu abal mundir wallahi liyahanikal ilmu abal mundir manzala ya faɗa wannan kalman ga shi abal mundir din zuwa gobe zan nemo wannan kalman gaskiya ban gane ta ba ne sai sura ta gaba suratul kafi suratul kafi ta ma tana daga cikin surori kaga wannan ba aya bane sura ce gaba daya ko ita ma tana da farallanta da darajanta wani ahan daga cikin hadisin da aka rawaito akan farallanta yake cewa an abi darda'i radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama qala man hafiza ashara ayatin min awwal suratul kafi usima min ad-dajjal duk wanda ya haddace ayoyi goma daga cikin suratul kafi na farko a ayoyi goman farko na suratul kafi Allah zai kare shi daga dajjal Allah zai kare shi daga cutarwa da ta'addanci nawa ne dajjal an gane dajjal ko shine wannan halittar da zai fito a ƙarshen duniya wanda zai rika riddattar da mutane sai ya zo ya ce maka shi Allah ne kai imani da shi ya nuna maka aljanna ya nuna maka wuta idan ka yadda ka shiga aljannan shi to wuta kenan in ka shiga wutan shi aljanna kenan zai zo da ganga ana bugawa ana bin sa zai abubuwa dai ga sunan dai shi da jazz ko da dai wani malami ya taba cewa ai ba wani dajjal music ne kawai shi ne dajjal ne to amma mu ba za mu yarda da wannan illa yadda manzon Allah yake siffanta shi sallallahu alaihi wasallam zai zama kamar siffa ne na mutum ba wai kada kade da wannan a siffa ne na mutum tilla zai nuna maka kuma an ce yana da ido kwara daya a saman goshinsa ko shi ne yan yan tsaji suke bauta ma kafin zuwan nasa su mabiyansa ne an gane wannan shine za ka gani 'yan kwallo suna bauta ma za a ga sun yi haka za a ga sun yi haka kaga yadda kaga hakan nan yadda kaga hakan nan kaga nan kasa straight ne nan sama ya yi haka to wannan abin da kaga sun yi haka to ido ne nan tsakiyar shine idan nasa da jal din shi za a ga sun yi haka ranar kawai mutum ya in yana kwallo sai to ka gani to ai ban san yadda suke yi ba sai ga ya wani haka kawai da sauri wani ma hankalin shi ba zai kai mara da ko ya yi idan ya
in ya shafa kaman kaman yan kasan iyamurai su kuma ido kwara ɗaya suke shafa ma toka haka alamar shi dai dajjal din suke intisabi zuwa gare shi ko ga mutum yayi haka ka ga mutum yayi haka wannan abin da kake gani duk tsabin ne ko ka ga irin abin da aka yayin shi daɗin nan haka duk intisabi zuwa ga shedan din ne wannan abin da zaka ga matasa sun yi haka din da wannan da haka da mene kuma Eh, da ah, da haka da wannan ma to duk dai ga sunan za a ga sun yi wasu haka za a ga sun yi ba sani ba za a ga wasu sun yi haka wannan wannan ƙoƙin nan na nan shine da jihar ɗin wai idan kenan har yanzu dai idan suke yi shine kaga mutane zai kai kaman wata takwas zuwa shekara ɗaya baya za a ga mutane sun koma wani yayi in za a ɗauki hoto sai a haka ba sani ba kun taɓa lura zai kai wata takwas zuwa shekara ɗaya baya haka aka kawo wannan yayin in mutum ko musulmi ba zai ɗauki hoto sai ya haka alaman cewa mene yana intisabi zuwa ga zuwa ga shaitan ɗin kenan ko da dai cewa mutane da yawa wasu ba su san abin ba wasu kawai suna ganin yayi ne za a ɗauki hoto sai a haka sai shi ma wai in zai ɗauki hoton sai ya haka ba tare da ya san ko cewa wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya a kawai shi dai yayi haka shi ma irin alaman dai ya bi sauran shedan kenan Allah ya tsare mu Allah ya kare mu saboda haka mutane su kiyayi yin abin da ba su san asalin sa ba an gane wannan wayannan symbol din da kake gani to kungiya ne ta tsafi ko ta bautan shedan na duniya mai karfin gaske kushe da cin kuɗi kaji malam ya ce ma akwai shi a jikin amma ba na Najeriya ba na dala ne dole eh dalan Amerika dala ne sosai yanzu ba ya kai matsayin da ana zuwa a samu mutum
kin shi ranar shaɗin ba
a nan a duniyar nan a nan Najeriya a to to wata ƙasashe Allah ya tsare amin Allah ya kare a ga ai kamar na ji labarin shine wanda aka yi ruwa ko aka yi ruwa ya zama kuma ya bala'i ya halakar da su Brazil ne ai Brazil ne na ga na ga na ga na ga wannan South America.
yanzu ya kai matsayin da South America sun yi A ta a- a Brazil tana South America.
okay to ka gani ya kai matsayin da yanzu suna cewa ba maganan addini a kungiyarsu kana musulunci zaka iya bauta ma shedan kana kiristanci zaka iya bauta ma shedan kawai a halakar da mutum Shari kawai.
yadda suke zuwa suke ma mutum shine kana son ɗaukaka in ka ce eh shi kenan ce to shi kenan za ka ci gaba da sallanka amma za ka rika bauta ma shedan haka suke yi karara za ka ga wani tuna duniya yake nema sai da ya yarda sosai manyan mutane wanda baka taɓa tunani ba manyan mutane wanda baka taɓa tunani ba ce kana son ɗaukaka shura yanzu mutumin da yake nan garin kafancan in aka zo aka same shi aka gaya mai ai akwai abin da suke biya jikin mutum ne sai a same shi sai a ce mai to in kana son ɗaukaka yanzu ba ba kaduna ba ba najeriya ba duniya a san ka to kai ka shiga wannan kungiya duniya za a san ka fitan hankali sani na fitan hankali amma ga abin da za ka riƙa yi na shaidan da shikenan sai ka ga mafi yawancin mawaka da kake gani musamman na turawa da kuma nigerian musicians da yawan suna cikin wannan kungiyan ban ce duka ba da yawansu to ai su din ne ai duk su ne ai primasonic duk su ne su ne primasonic din da kake ji ana cewa ai ai primasonic ba komai bane bautan shaitan ne za ka ga mutum ya yi waka kai da naira goma ba za ka sai wakan ba da gaske nake yi, ba ku taɓa ba mutum zai yi waka kai naira goma ba za ka sai wakan ba amma sai ka ga an siye ta naira miliyan arba'in a rika buga ta kuma a kowane gidan rediyo na duniya wasu wakokin ihu ne ba kawai wa wa wa wa ya ya ya bu, bu, bu, du. Wa- wani abin ai wani ya taba yin abu aka aka ce aka aka- aka sa wakan ta fara yi wata mata ta fara yi ta fara bin ma- wakan ana ce ma abin mami tana mamin dan wakan Eh, sai aka cire kiɗa sai aka kashe ma o, na ainihin mai diskon aka kashe sai aka bata ita kadai aka ce ah dama aka abu aka abu yake so irin wayannan abubuwan su ne sai a zo a gaya maka kawai kaza ne kai dan kasuwa ne kana son ka samu ɗaukaka a duniya to kawai ka shiga kungiyar ne ba kowa suke samu ba shine zancen gaskiya akwai abin da suke dubawa a jikin dan adam wanda zai yi favorin ɗinsu zai ƙara ɗaukaka zai tallata ƙungiyar to kawai sai su abin nan kamar yanzu misali wannan mutumin ɗan ƙwallon nan mati ne ko me kuke kiran shi messi kamar shi kafin ya gama ɗaukakan nan da ya yi yanzu kaga ya fara ɗan tasowa ne to kawai sai zo su same shi sai su ce mai kana son ka ƙara ɗaukaka a duniya a sanka kuma gwalagwale za ka rika cin su kamar a mafarki nace eh ya yadda shi kenan kawai ce to ga abin da aka rika mana duk ranar da ka ci kwallo za ka daga wani daga cikin alamunmu shi kenan kawai to sai shi da ya amince shi kenan kawai to kaga shigar shi kungiyar zai ƙara tallata su cewa wani ma da kuka ga yana ta cin gwalagwalan kwallaye ai namu ne saboda haka yanzu ya ku bayi ayyuhan nasu su ma za su ƙara shiga kawai ka gano yadda ake yin abu sai a kalla wani dan wanka musu akwai wani fara jikin da za su yi to kun ji sai a ce idan mutum ya mutu ba in na mutu ba kiyaye sai a ce in mutum ya mutu za a cire za a cire wani gaba daga cikin gabarsa aka mutu fara da kan
kun ji shi sa ba bai shi ba ne to kun ji kenan
yawanci yan kwallon nan duk yawanci suna cikin wannan ba ma irin mawaka mawaka sun fi yawa da yawa shi an kawo ni ba kan ba da na kai shekara ayyan muna ga wata mata ta yi da namu da ta yi da ta yi
tela
Rikau da ta faɗin da ta tsoke ko ta faɗa abin nan.
kuma da gawar da shi
lallai kamar kwanan da ma ko wani wanda ya mutu aka ce za a cire wani gaba nasa za a sa a gidan tarihi ban sani ba in kun ji mun shiru na ce to ina iyalansa da za su yadda a cire wata gaba a jikinsa a sa a wani wuri Allah ya tsare Allah ya kare wannan fele ma ai da ya mutu ai da an ce za a yanke kafan eh za a yanke kafan ko za a sa a cikin gidan tarihi na ce a Allah mun tuba Allah ka yabe mana to manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya haddace ayoyi guda goma daga cikin suratul kafi Allah subhanahu wata'ala zai kare shi daga wannan masifa na dajjal din karatun mu ya tafi ne akan dajjal inda muka kawo siffofin su da ake ake ci gashi nan ma ya fara samun mabiya ana abin nan ɗinsa kafin ma ya bayyana wasu riga sun ba da imani gare shi ko a duniya ne bayan za ka samu masu bautawa wa shaidan masu cewa shaidan bai kamata ma a fitar da shi gidan aljanna ba a duniya sosai yanzu akwai wanda suke cewa haka akwai wanda suke cewa an zalunci shaidan ne Allah ya tsare Allah ya kare mu Allah ya kare mu وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama mazala sallallahu alaihi wasallama yace man qara'a suratul kahfi fi yawmil jumu'ati duk wanda ya karanta suratul kahfi ranar juma'a kaga wancan ayoyi goma wannan kuma suran ne gaba daya adaa lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini Allah zai haskaka shi tsakanin juma'o'i guda biyu daga wannan juma'an da ka karanta har zuwa juma'a mai zuwa kana nan cikin haske na wannan sura na suratul kafi mu je ko mu tsaya suratul fati to Allah to Allahumma anfa'na bihi amin kai dai Allah ya tsare kawai daga cikin malamai ba akwai wanda suke cikin kungiyar mu malamai na addinin musulunci na faɗa wannan ne saboda mutane su kiyaye malami na addinin musulunci sosai yana cikin ƙungiyar Allah dai ya tsare Allah ya tsare wani bawan Allah yake gaya min cewa suna magana da wani babban mutum yake cewa sai magana ya kawo kan wani malami yana yin tafsiri a Kaduna ana sa shi a gidan talbijin sai magana ya kawo irin ayawa ne yana kokari kaza kaza ku je ku ga mutum kawai ya san shi ya ce malamin da kuke cewa malam malam ne ba malami ba ne ɗan luwaɗi ne ya ce ba malami ba ne ce a tukumi yana ya ce a ina ce ma wannan ɗan luwaɗi ya ce kai jan ka matsa kana so zai iya kai shi wai inda wannan malamin yake wannan harkar nan sai irin waye na mutanen ba haka musu tallafi ne su ta gudu za su shiga
ko wanda ma ya ce zai cire mota aljanu a amarya a amurka zai cire mata aljanu sabon amarya inna lillahi aka je yana wata bibiya aka bar aiki to ga kuma gane ko shi ga malami ba riga Inna.
na mai so ki ji ne gashin da haka zai ji aika ba nan ba ne ce ka tashi eh wani kamar akwai wani kes akwai wani kes na can wuraren jihar sokoto sokoto kamar haka an taba kama wani malami shigen haka ya je mu sosai ban kamu da
so kai dai kawai Allah ya tsare shi yasa kawai ba komai bane malami ya faɗa kawai shikenan sai a kama abin nan a za a tsaya ga yayi ya ya dace da karantarwan addini ya dace da karantarwan addini ayi aiki da shi wani malamin kawai duniya yake nema ba lahira ba kuma zai nema duniyan ta koyaya ne akwai malamin da ya taɓa faɗa a Kaduna cewa shi fa ba zai mutu ya bar yaran shi a cikin talauci ba fa shi ba zai mutu ya bar yaran shi a cikin talauci ba me yake nufi kenan shi ne simple magana shi ba zai mutu ya bar yaran shi a talauci ba kenan za a nemi duniya nan ta koyaya ina dai yafe mana kawai ina yafe mana mu kuma mai ta addu'a Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu kar a zo a samu zamiya dan abin akwai hadari kai kai kai kai kai kai wallahi na sai ga malam ba an bashi zakka naira miliyan goma ya raba wa al'umma da kyar dubu ɗari za ta je wurin al'umma da kyar ina gaya muku gaskiya ne da kyar dubu ɗari za ta je wurin al'umma an yi- an yi haka kawai da sauran ɗazu ɗazu nake sauraron malam akwai wani sha akwai wani karatu da ya yi na kwanan nan kafila saura ku neme shi latest karatun da aka yi na kafila kan wakafi yake faɗan wasu matsaloli wanda banda malami ma ba wanda zai faɗa cikin wayannan matsalolin matsalan masallaci ya ce sai a gina masallaci a gina shaguna a ce wayannan shagunan su za su rika lura da masallaci sai kawai wasu daga cikin limamai da ladanan masallaci da 'yan kwamitin masallaci su raba ma kansu shaguna idan shagon ana biyan naira dubu ɗari ne su sai su rika biyan naira dubu biyar biyar sauran a abin haushin ma shine da ma shi zai zauna a shagon da da sauki sai ya je ba alhaji hamza shagon sai ya rika karban dubu ɗari da ashirin ana sai da kwai yana karban dubu ɗari da ashirin a shawa kuma yana samu masallaci naira dubu biyar banda zalunci menene wannan ko addi- ko karantarwan addini ne wannan abin addini kawai ka je ka mai da shi naka abin da ya kamata a sama masallaci a kisawa na san maganar da nake yi sosai tun da haka ga malam ya faɗa to abin ya fara yawa ne ba haka wancan wancan sati ne a khalifa shi ake ta sawa ko to ai karatun da aka yi kenan shine karatun kafila din dan jiya karfe sha biyu dazun nan ma an ƙara maimaitawa karfe shida nan ko shida saura ne shi nake kallo ai na fito aka ɗauke wuta zalunci kawai to malami ya irin wannan to al'umman gari kuma fa ko akwai wani shago a kasuwa kama a cikin karatun zaka ji abin akwai wani masallacin da yake da mallaki shago a kasuwa nashi wurin dubu ɗari uku da wani abu ake biya aka ce uku da talatin da nawa ne sai aka cire yan kan sai aka ce a bashi dari uku da talatin to sai suna ba masallaci nawa suna ba masallaci nawa dubu biyar dubu biyar aka je ana bayarwa amma sauran kudin an rasa waye ma yake zuwa ma karɓa dubu biyar ake samu masallaci kuɗin wancan shagon dubu ɗari uku saboda mugunta dari uku da talatin ta ji ma mala yana ga ɗari uku da talatin fa
to an rasa ma wane ne ma ana yanzu Kuna ana ji kan ko?
bincike ne ma a ji wa yake zuwa karɓa shi mutumin ya ce wannan ya ce ya rufa mushi a jiri sai aka ce to za ka fita shago
ai akwai zalunci ina in muna faɗan irin wannan kai sai ka kaman zai yiwu kuwa a ce malami yayi kai abin da zai fara zuwa kwalwan ka zai yiwu to idan malami ya yi wannan ko limami ko ladani ko 'yan kwamitin masallaci wanda su ne suka san Allah ai duk wanda kaga an dawo shi a kwamitin masallaci ai ba dan iska bane ko ba san ba ko kunan garin kuna yi a jawo dan tasha kawai to na kirki ake wanda ake kyautata masa zato yana da imani yana da ilimi yana da hankali a jawo shi a sashi to idan irin wa'annan za su yi wannan ya tunaninka ga gama garin mutane akwai dai damuwa shi ne yake magana cewa dole sai an tsaya an gyara in muka gyara sai abubuwa su gyaru amma yanzu irin wayannan mutanen shi ne bada dubu biyar ɗin nan yana karɓar dubu ɗari nawa kace ɗari uku da ashirin da biyar in an tashi zage shugaba har da shi zai zaga ai zalimai ne
Malam ainihin nan kwanan nan muka je wani ƙauye.
Eh.
Sai musu batirin sola za a samu a masallaci. To wallahi solar mu batirin mu dubu talatin ne to dukan kuɗin da suke da shi goma ne da hijja a ƙasa dubu talatin da uku batirin. Sai mun dai zai mun mun dan bata lokaci a garin ne suka dawo gonaki aka ce to ai wani yana da shuka wani yana da guda wani yana da feshi wani yana da kaza duk za a karɓa ai. A ce amma ba za a yi da magana ɗaya ba sai an ɗan tattara manyan anguwa. idan an tashi zuwa wannan aiki kar wani ya ce a za za a yi min dani ne a jiya tara mu kuɗi aka zo ko aka baje mu ba sai ya ce to da mun dai namu abin da yasa ba kiran sallah ga dalili to kuma wani ya kira bai faɗa mu kowa ba tunda shine mutum masallaci to amma tun da sani ba za a kuma da batin ba idan za a je a nemo kuɗi din da yake ala a baya amma za a yi aiki a biya wannan kuɗin batin to haka aka yi aka gyara aka harafin kudin dai aka zo aka bayar su kuma da gugu za a tabi ko dubu matan a ranar za a fara dalibu wannan kudin baɗin da ya dawo
ai haka aka yi to a dubu goma nan shi wanda ake ba ku ijiyan kudin wallahi malam ba shi yana gona amma da a kira shi a yace a je wajen matan ya ta ɗauko wani fadin ma ya ta bayar ta ga ɗauko fadin da ya wuri shi masallacin da ya ma aka kama a bude shi azzago azzago sai ga wannan kudi an ce naira bitan da mankan wajen maka ba ko za ka mutu in dai wannan kudin masallaci ne wallahi ba bai zai- cirga ba bare bare sallah ba inda a bashi haka yake yi zaka alhamdulillah kaga wani yana da imani Kai, Allah ya yafe mana Allah ya yafe gaskiya dai akwai gyara sosai to ko bari na gaya muku inda hadarin yake da zaran kuma yanzu ka taso kana son ka kawo gyaran sai ka zama abokin fada ba sani ba kun gane magana na to mun ci gaba kar wani ya ce da shi nake yi ko ba ka ba kar wani ya ce da shi nake mun ci gaba Allah ya yafe har ma Allah ya kara ce mu kwarai kwarai
Allah ya fi mana da gaske nake yi da zaran kun ce za ku kawo gyara a irin wannan kwamacalan to sai ku zama abokin fada abokin rigima da su wa'inda su ne a wurin ku gwada mana kare wasu da zuma to an cewa za a yi ba su da kunya
ku gwada bismillahir rahmanir rahim darasin mu na karshe a yau wa qala aidan manzala sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin wannan littafi nurul dalal shafi na 43 yake cewa al khalqu kulluhum iyalullah yake dukkanin halittu da kake gani to iyalan Allah ne a kai me yasa kake maka kana da iyali ba saboda ka auro matan bane ka haihu da ita to shi wannan Allah halittar su yayi gaba daya saboda haka iyalan waye iyalan Allah ne فأحبهم إليه فأحبهم إليه أنفعهم لإيالي wanda Allah ya fi so a cikinsu shi ne wanda ya fi amfanar da halittunsa kana so Allah ya fi son ka to ka zamanto mai amfanar da halittun Allah kar ka zamanto mai cutar da halittun Allah wakala aidan manzon Allah ya ƙara faɗa yake cewa al-insanu akhul insan shi mutum dan uwan mutum ne ahabba am kariha ya so ko bai so ba irin dai wancan hadisin da ka haddace din nan al-muslimu akhul muslim muslim to wannan sai aka cire maganar addini ma aka ce al-insan wannan humanity inda kuke cewa da turanci to shi ake magana yanzu anan al-insan akhul insan shi mutum dan uwan mutum ne ahabba am kariha ya so ko bai so ba ko kaji ko ka so mutum dai dan uwan mutum ne yadda nake mutum kai ma haka kake mutum da kafa biyu da kai da ido da aka kai ma haka kake ba zai yi ba a ce kai kana da kafa hudu in aka ga mutum da kafa hudu ya aka ce to kaji ko sai a ce wannan ba mutum ba kuma ko sai ya zama damuwa da yanzu za a haifa mutum kan shi a kafa sai an faɗa a rediyo an haifa aljani ko ba ka ce an haifa aljani to kenan dan adam dan uwan dan adam ne yi kokari ka amfanar da shi ne ba ka cutar da shi ba Allah ya fi mana mu je gaba wa qala aidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kara cewa yadullahi ma'al jama'a taimakon Allah yana nan ne tare da jama'a wa inna ma ya'kulu dhibu min al-ganami al-qasiyah kirkeci yana cin dabban da ta ware ko ba haka bane duk dabban da yake farauta baya iya tinkaran garke sai dai tarwatsa su ba sai ban kunta lura idan zaki ya tinkaro inda shanun daji suke baya iya zuwa kai tsaye cikin su sai ya tsorata su in ya tsorata su wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan sai ya tsaya sai ya kalla wane ne ma mai rauni rauni a cikin su sai je ya tsinci wannan karamin yaron da ake cewa dan tayinsu ko karami daga cikin dabban ko ya je ya samu wanda bai da lafiya tsoho ne ko gurgu ko bai da lafiya yana tafiya a sai ya je ya kama shi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ma ya kula zibu min al-ganami al-qasiya kerkeci ma'ana dabban da ke farauta yana cin dabba ne da tawari baya iya tinkaransu su ko ku musulmai ko ku mutanen gari da za ku taru wuri ɗaya ba wanda ya sai rusa ku da za a zo muku da wani abu wanda zai cutar da ku ku ce duk ba ku yadda ba to ba wanda ya sai ya cutar da ku to amma wannan ya ware aka ba shi dubu biyar wancan ya ware aka ba shi dubu goma wancan ya ba shi aka ba shi ɗari biyar wannan ya ware aka ba shi naira ɗari a an gama da ku Allah ya ce mana a wani hadisin wa kala aidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al mar'u kathirun bi ikhwani wala khayra fi subati man la yara laka min al haqi misla ma tara lahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al mar'u kaga shi mutum kathirun bi ikhwani me yawaitawa ne akan dan uwansa ma'ana aikata aikin alheri yawaitawa ne wala khayra ko ba ka bane ولا خير في صوبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له babu alheri cikin abauta cikin abuta ga mutumin da baya maka ganin alherin ko irin alherin da kai kake masa gani ba kai ne kullum kana masa fatan alheri kullum kana masa fatan alheri da an zo da kasuwa ka ce kai ni wallahi akwai kasuwa akwai kasuwanni a hannuna da yawa akwai trailer ma hamsin yanzu ban kawo ba wance ya ma bani deposit har ya na trela ashirin ban kai masa ba kai yanzu kai gashi ka kawo na trela sha biyar a kai ma wani wani ya ƙara kawowa trela biyar kai ni har yanzu ban gama haɗa wayancan ba a ƙara kai mai trela biyar ɗin nan sai kawai ana zaune sai wani ya ce yana wani yana da ƙoƙari akwai kiyaye amana ko da bai haɗa kaya ba zai gaya maka bar na kai masa tirela hamsin da Allah ina bukata sai wannan mutumin da kai kake ta masa wancan alherin sai ce kaku kai mai mazala ya ce babu alheri cikin abuta da irin wayannan mutanen wanda kai za ka yi ta masa fatan alheri shi ya rika maka mugun abu babu alheri fita sha'aninsa kawai an gane wannan Allah ya fi mana kuma idan ka tsaya ka lura sai ga mutane da yawa akan haka suke rayuwa kai za ka yi ta kyautata musu kana musu abin alheri kai sai lokacin da abin alheri zai gangaro maka kawai sai ya sa kafa ya toshe saboda mugunta ba nan aka ba mu aka ba mu kissan mutumin da za a canza za za a sallame shi aiki ba ko aka ce za a sai za a sai sabon moto amma sai mai gidan ya nemi shawarar shi ya ce yaya kake gani wani abokina ya ce min wani wani ma'aikacinsa zai aje aiki to shine yake son ya sallame shi yana son ya sai masa moto ko kuma ya gyara masa tsohuwar moto ya bashi wanne kake gani wani yaya ya kamata ya ce ai alhaji kawai wannan tsohuwar motar za a je a mata buga-buga ko ya ce za a je a mata buga-buga sai a mata hannu ɗaya ka ji mugu ba bayan wannan mutumin ba da kuɗin ka zai siya ba ko a siyan mai sabon moto ko a gyara wancan tsohuwar motar ya ce ai alhaji tsohuwar motar ne ya kamata a gyara mai a mata buga-buga a mata hannu da a san hannu da shi ne irin fentin nan shar a haka irin kafa bashi din nan irin wani sai ce a ba a sa mai jiko ya ce wannan wannan ai za ka ba a sa mai jiko sai ka ce to zai je neman jiko sai mai jiko aka ce to duk abin da ka so a ji a gyara ya zai gyara a kan masa lokaci ya ce ga mota an zura na naka ne lalle lalle kisan ne nake tunawa a kai na mun ai kuskuren hadda ce ta amma an yi kokari ai Allah ya bi mu sai ya fada kan shi shi ne muke faɗa ko da yaushe kaga la khaira fi subat man la yara laka mislahu babu alheri cikin irin wayannan mu'amalan ta wayannan kawo ta ma a yi mishi abin da ya fi haka to ya sai ya ce a Allah ai kawo ta haka ai ka gaya mu wannan mai gidan naka bayan ya bashi kyautar motar sabuwa ya haɗa mai da dubu hamsin na mai eh ai girman ka alhaji ya tafiya mai girman shi ya wuce mu je gaba zala sallallahu alaihi wa sallama wa qala aidan ya ƙara cewa kunu muallifina wala takunu mufarriqina ko da yaushe ku zamanto masu tattaro junanku ina yin sakwata da muka misali da surar nan ka gani ko a ba misali ya bada ba kana wani gyara murya a ka jawo shi ne to yan sakwata ku san tsakanin ku da shi
awon ba zuwa wajen mai to ka gani ko magana ya fara fitowa kunu mu'allifina ku zamanto masu tattaro junanku ta hanyar tattaro juna za a iya gano me matsalan wane me damuwan wane abinda za mu iya taimaka masa mu iya taimaka masa a matsayinsa na dan uwanmu wala takunu mufarriqina kar ku zamanto masu wawwatsuwa masu daddarewa masu rabuwa da juna masu raba kawunan su ni na faɗa wannan manzon Allah ya faɗa idan kun ji shawaran manzon Allah kun rabauta idan ba ku ji shawaran manzon Allah ba Allah ya tsare mu mu mun sauka mu je ko mu tsaya Allahumma amfana bihi amin shikenan mun yi da karatun yau mutanen ka goma a- dan goma ba a gaya musu ba ba mu da nan ba to sai ne addu'ar mana da shi mana ko wanda suke da namban su mana har sun yi waya mun kwanaki har ma ne ko Muhammad Sani Muhammad Sani ne ko to shikenan to shikenan sai addu'a ina akwai mai tambaya tukunna kafin mu wuce Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Alam, irin mutum zai wanka da safe.
mutum zai yi wanka da safe na addini ko na gayu Na na addini.
yauwa kaga ka fito da magana billa billa a gane Irin duk wannan da za a wanke ta.
irin An wanke tukunya. In ka sa ruwa kuma ka dafa, sai ka je na samu wani sauki na daban.
yana sauti Na daban ba.
ruwan yana sauti ko yana ɗanɗano za ka ce Dan da nufi.
a aka ce yana wani sauti sauti murya kenan ba ko ko ba haka hausan mu yake ba ko hausan ku na daban ne to idan mutum ya wanke tukunya bayan ya wanke kuma sai ya je yana wani ɗanɗano wannan ba wani abu ba Allah ya fi almajirin kuma na awon ai ka ka ka ce dan maiko maiko to yau ma addu'a dan maiko maiko ne matan ne bata wanke tukunyan da kyau ba sai sai sai a- a a sa ta lura ko a raka wankewa eh tun da ai malam ya faɗa maka tun a halari ka zaiti kamar mai wa zamani da romo wa dasami da bar kullihi dukkansu ka tana kan ko Allah malam ana yi ana waka ana jin daɗi kaga dai mun haddace eh to sai a gaya musu sai su rika kyautatawa wurin wankewa din to amma an kyautata an wanke din amma duk da haka abin bai cika ba to ala babu lalurati ko Allah ya yafe mu wanda ake amfani da shi wannan ba a amfanin maiko da shi yawwa wannan ne ko ruwan zafi kawai ya kama za a dafa shi kenan Allah ya yafe mu kuma an gangunce da kyau din dai maikon yana shiga ayi ko ni haka na sani kowa zai fita yauwa an an sa isasshen omo zai fita in kuma omo ne sai a binciko wanda ya fi kyau sai a sa bismillah ango ne ko ai a wannan ba ba ango ba ne ban ga malam kabiru ba ba
Ya tambaya bai san ko bismillah cika ba kaka damu Ina tambaya ne bismillah akan mata mata da miji ne suka rabu da miji.
subhanallah Bayan sun rabu da miji a misali suna da kamar ya'ya guda shida.
kai To sai ya kasance bayan ta dawo gidansu sai to ya'ya akwai akwai guda biyu wanda sun kasance ƙanana ce. Gaskiya idan ba kulawa mahaifiya su ke matsala. Shi kenan bayan sun dawo sai sai aka yarjejeniya da miji da da mata akan cewa zai dinga turo masa wani abu da ɗan kula da yara.
a bayan ya dawo da ita bayan bayan oke bayan an rabu to a'a
sannan sannan eh zai turo sai ya haɗo koko a'a ya tsallake kenan zai haduwa a to ya zama mu shi ne ta ce a tambaya mata tun da aiki shi ne idan ta ce Allah ya Allah ya haka mata ko kuma ko kuma ko kuma da ya huta bai ko ko kuma da kai karai gurin mai
na farko ciyar da yara ba haƙƙin mace ba ne haƙƙin miji ne ko Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ayoyi da yawa a cikin alkur'ani mai girma kamar so da yin fi du sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha da wancan wa al mauludi na bakara kenan wannan ko wa al mauludi da hu rizquhu wa kiswatuhu bil ma'ruf an ga da wasu ayoyi makamantan wannan ciyar da iyali da matan da yaran haƙƙin miji idan mata ta bar gida yara suna nan a matsayin haƙƙin mijin nan ya ciyar idan ya ki ciyar da su Allah subhanahu wata'ala zai tambaye shi akan wannan zai hukunta shi idan wannan matan ta cire kuɗinta ta ciyar to ai yanzu ta ɗauke wani nauyi ne daga nauyin mijin tunda ba ta ce ta yaje ba zai biya ta wanda dama kuma ka faɗa cikin tambayar naka an yi yarjejeniya ga abin da zai rika bayarwa sai ya yi wata biyu wata uku ya ki kaiwa ya tsallake sai a wata na gaba sai ya kai wata na biyar kenan sai ya kai in zai kai din ma kila ma ba zai cika ba akan abin da aka yi an yi zai kawo dubu biyar sai ya kawo dubu biyu ya ce ai hakuri gari ya yi zafi makamantan irin wayannan abubuwan yanzu za ta iya cewa ta yafi tun da haƙƙinta ne koko za ta bar shi da Allah koko za ta kai shi ƙara wurin iyayen iyayensa kenan yanzu suke ne tana da zaɓi akan kowane ɗaya daga cikinsu idan ta ga cewa za ta yafi tunda dai dukiyarta ne ta yi amfani da shi ta ciyar da yaran nan kuma yaran nan da ita da shi ne Allah ya azurta su ta kyauta idan ta ga cewa ba za ta yafe ba tana da dama ta ce ta bar ma Allah ya bi mata haƙƙin to amma fa ta sani akan cewa ta bar ma Allah ya bi mata haƙƙin wannan mijin nata zai ta wahala a duniya ta yadda yaran ma ba za su iya moruwa ba tilla ba zai ba su kyakkyawan kulawa ba ka gano hadarin abin da ke ciki so ta bar mu Allah shi kuma Allah ya ce yana ansa addu'an wanda aka zalunta ba tare da wani mala'ika ya shiga tsakani ba tana cewa Allah Allah ya isa Allah ka bi min haƙƙi na Allah ya ce wallahi sai na bi miki to in ko za a bi mata hanyoyi guda biyu ne za a bi mata hanya ta farko shine a nan duniya ya sha wahala ya sha wahala ya sha wahala har ya mutu in ya je lahira shikenan an gama hanya ta biyu ya sha wahala a duniya ya je lahira ya sha wahala saboda wannan haƙƙin nata ce Allah ya isa an gane wannan abu na uku tana da dama kuma in ta gabara ta yi Allah ya saba gudun kada wannan bawan Allah ya shiga damuwa da wahala ta iya kai shi wurin magabatansa to wannan yarjejeniyar da muka yi da shi na lura da kananan yara guda biyu da suka rage to baya yi ina son ya rika kawo muku kuɗin ni ina zuwa wurin ku ina karba duka tana da dama ita ne za ta tsaya ta kallon duka ga abin da shari'a ya ce wanne ne za ta yi ta gane magana eh ita ne yanzu za ta tsaya amma da ta ce mu mu zaɓa mata to da sai mu zaɓa mata ka gane magana to yanzu tambaya ne ta yi ko za ka za ka je ka gaya mata a'a ba a haka yanzu za ka je ka zuba mata ka zuba mata guda uku in ta sake cewa in ta sake ita za ta in tana da hankalinta sai ta tsaya ta duba eh sai ta tsaya ta duba Allah ya ce mana mu je wani tambayan to shugaban marayu wannan game da shi wannan wanka misali wankan tsarki eh
misali wajen alura ka kaga an ce mutum yana yawan ta yi akwai lada a wani ana ba wani aljanna saboda wannan abu misali to shi wanka lallai sai ka ji lama ya kai shi babu shari'a uku shi man ka dan shaɗanta ko mutum ya ji
kiyaye ka kiyaye ka to ni ban ga yadda addini ya ce haka kawai sai ka je to ai wannan daban ba wankan addini ba shi ne muke magana yanzu a nan to idan ya yi watsa ruwan sai ya ce ya yi wankan mene a waje niyan eh niyan mene wankan ne na manzo to ai janaba ba- babu janaba a jikinsa ai babu janaba amma mana akan yi abu aka ba akan ce ayi alula ko wannan ma to ai wannan daban shi ya ce wanka na addini bai ce wanka na addini shi wanka na addini an kasa wanka na addini gida goma sha biyu ne hudu daga cikinsu wajibai hudu sunnoni hudu mustahabai wajibai su ne wankan janaba wankan haila wankan biki wankan shiga addinin musulunci sai ka je kan sunnoni sai ka je kan mustahabai to gaba ɗaya babu inda aka ce kawai sai kawai ka shiga mutu da bau- da buta baki kawai ka kama daddalawa eh da dai kawai ka ce ka yi tabarut shine sanyaya jikinka bayan ka yi wannan kawo watsa ruwa a jikinka sai kai alulanka daga bayi wannan wani abu ne daban kaga ba wankan dana ba kai ba ba wankan haila kai ba ba wankan shiga maka kai ba ba- zafi yawa kai watsa ruwa sai kai alula ka fito wannan wani abu ne eh shikenan sai kai a- ai da yawa daga cikin mako wanda da yayi wanka na gayu kafin ya fito bayin sai yayi wankan sai yayi alula akwai mutane da yawa nan inda haka suke kunna muka wasu kan musu akan matsala na kaman masu ko in ce masu ne kai haka awo eh eh da ya me muka kaman gane wasu irin suna da kaman conflict haka da matansu sai ba abun nan ba to kawai sai su ɗauka sai su je sai su yanka sha sha sha ɗin na bayi shi to a matsayin ne irin azin ko matan za ta dina abin da take yi Ah, to yanzu ya je ba ya je bai ko yawo watsa ruwa ko sai mata ta je na abin cikin a tu- a ai malam malam ka bai ci magana a to an yi wa ban gani ba ai
za ka zo sai ka sa ruwa a buta ya sa dai kawai ya zaka yi A'a.
a'a to to da magana kana ji sai ya shiga sai ya yi bayi sai ya kamar da irin wankan wankan janaba irin kamar dai ya je yayi zina yawwa don ta dawo ayyace ta Na gane, na jijiya.
gane, na gane.
shi wannan akwai kuskure ko
eh to kaga a nan wurin ai kaman yaudara ne ma fitina eh kaman yaudara ne kuma fitina yake kunna ma kai shi yawwa yana nuna cewa kaman ba ba- ba shi da kiyaye amana yana da iyali kuma ba shi da wata mata wadda wannan ya je yana zina kaga za ta rika ma jin tsoron shi kai ya zo ya sa mata cuta da wani abu makamancin irin wayannan duka irin wayannan wasannin da tsokanan bai kamata a shiga a- eh, bai kamata a shigar da su ba.
malam ana yin haka maza na yi wato daga wajen suka zauna da matan sai a fahimci juna a'a ustaz ai addini ne muka yake magana ba addini muke magana kamar kamar matan koyi za za- ta ce koyi ba ta takardar ta ne ko ya yi yana zuwa zina ne ko ta ce ta ce koyi yana zuwa yana wankan jana ba ɗakin ta ko ina zina yake zuwa ko ni kuma na zo sai na ce mashi kai ka ji tsoron Allah ka biya mata gaskiya ko ne ce ai wai tana fata mashi rai ne sai ya fita ya zo wajen mai shayi ya yi mene ya yi mene na ce ba za ku daidaita ba ku daidaita ai ko ni ba abin da na fahimta duk da wannan zaman auren ko ba sama bane na wani boye-boye kawai ni na yadda zan iya yin kuskure matan ta yadda za ta iya yin kuskure shi kenan in an yi kuskure dole dama lokacin da aka yi kuskuren za a iya samun bacin rai sai a dan bari kwana daya kwana biyu sai a zo a sulhunta a daidaita ba ma sai wani ya ci ku ba ni haka na ɗauka maganar aure ba wai a bar abu ya ta ci ya ta rikita rikita eh ni ba na da wannan fahimtar gaskiya mutum ya samu sabani da iyalinsa lokacin da aka samu sabani da iyalin kar a yi magana saboda kowa yana cikin damuwa da bacin rai to sai a dan bari kwana daya in tashi lafiya lafiya lafiya lafiya ka wuce ta wuce ga abinci na aji to an kai ruwan wanga to shi ke nan kafin da ban ana irin wani to eh shi ke kuka irin hada-hadan nan da rahan da ake yi a gida duk ba za a yi ba to an yi kwana ɗaya kwana biyu ana haka kar ka yadda ka yi kwana na uku a gidanka haka kar ka yadda a yi kwana uku a gidanka da kai da iyalinka kuna faɗa kar ka yadda ba shi ɗan ƙoba ne shi kuma kwana ɗaya nan dai a- a- a ta gunaguni kawai ya wuce to da an kai kwana na biyu sai ka ɗan wurga maganan wasa ce zo kin ga lamarin gida ya canza ko ya ce maka eh gida ya canza ce to abin da ya faru kaza ne kaza ne ni ba na so to ai kai ne kai kuma kaza kaza kaza wallahi ce to ya wuce da ni da ke mu gyara mun yi aure ne don mu raya gidanmu ba don mu rusa gidanmu ba makamantan irin wa'annan maganganun da zai ƙara nuna maka cewa har yanzu kana son matanka ba wai don ta haifa yara biyu uku shikenan ba ta son ta ba A'a, ka nuna har yanzu kana kai ko yara goma ta haifa ka nuna mata har yanzu kana son ta to amma wannan abu ya tai shine yake bata maka rai kamar nuna mata yanzu wane ne zai zamanto yana da irin ta a waje ya rika tunanin karo wata mata mace za ta ji daɗi cewa har yanzu mijina yana kallo na da kima da daraja da martaba to shi kenan sai ka gyara gidanka sai ka abin nan kai wani zuban fa ko da kai ne ke da gaskiya dan dai gidanka ya hau kan seti za ka iya bada hakuri sai ka koyi wannan sannan zaman aurenka zai yi kyau kai za a ma laifin amma saboda kana son ka ɗaura gidan naka akan turba sai ka kira wuta ka ba ta haƙuri wata rana sai ta faɗa ce Allah sarki wani zan mai laifi amma kaga ta ma sani cewa ita ne ta yi zan mai laifi amma shine zai bada haƙuri dan dai a zauna lafiya sai ta faɗa ko kana raye ko ka mutu sai ta faɗa me yasa kai kana ƙoƙarin ɗaura gidan naka akan saiti ne domin lokacin da aka samu saɓani da iyali idan ba a yi sauri an ɗinke wannan saɓanin ba to nan shaidanu ke shigowa daga nan sai a fara bata shawarwari mugayen shawarwari daga nan har ma a fara cewa a kai ka gidan malam mai duba da malam mai tsubbu da malam mai wannan a sa ka a kwalba za ka ganka a kwalban ba ga ka a kwalban an daga za a ganka ga ga ga ga shi kana tsalle a cikin gwai ba ya gasa fita ke ce ni ne ce kai ne to daga nan ne ba daga nan ne ko ta je ta sa a yi ka a kwado a kulle ka a kwado kwado sosai da ka sani ka san kwado da ake kulle ofis ko ko shago ki to ki a je a yi a kulle a mutum da shi sosai ni na ga wannan a facebook larabawa su aka yi mama ba ma hausawa ba larabawa hoton ne aka sa hoton namijin sai aka huda shi aka yi aka yi wani kulle kulle aka huda hoton shi aka sa aka danna kwadan shikenan an gama da shi to daga irin wannan matsalolin ne amma mace ta san cewa da kai da ita lafiya lau to me za ta je tana tana wani bin wani malami tana wai wani abin nan ɗinka Allah dai ya tsare Allah ya kare kuma muna ne ba da shawara duk sabanin da aka samu da iyali to karka yadda na uku ya fara ji tukunna ku biyun ku fara magance kokarin magance wannan abu domin barin mutum na uku ya shigo cikin matsalanka na aure to damuwa ne ko da ku kun shirya yanzu aure ya koma ya daidai shi wannan mutumin na uku duk ranar da ya ganka sai ce ko yanzu ma yaya suke ciki oho sai irin wani abu irin wannan ko yanzu yaya suke ciki oho kai zaman hakuri kawai yake yi wallahi kaza kaza kaza ga ranar fasar da zai kira shi gaskiya da ya ce mushi to yanzu fa sai ya ce mu ko ga yadda zai ce ku shi kenan alhamdulillah na kai shi sai zuciya na sai yana ba ko ana irin ana ci gaba shi yasa ba a san aiki irin a fara rit- a- a a- a fasa a ribe magana ya kare sai in an kai an kai ne shi- ba gani ba ko ayan qur'ani abin shi kenan wallahi takafuna shuzawunna fa'izuhunna wahajruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila ko aka zo gaba sai aka ce fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha kiran duk sai kun fara sulhunta kanku an bi hanyoyin da za a iya yi aka ce matar da ke ma mijinta taurin kai faji zo wannan aka ce yi mata wa'azi ki haba lare ki kalla mutuncin gidanku ki kalla mutuncin iyayenki iyayenki shi ne fa ya kai ni gidanku na aurenki yanzu wannan abin da ke kina ƙara ɗaukaka darajar gidanku ne ko kina rusawa yaran nan in suka taso me zan ce musu yanzu a kanki in ce musu kina ta shuka mu rashin mutunci ko in ce musu mene ashe kamata yayi da ni da ke mu tsaya mu haɗa kawunan mu ne tunda mu muka ga juna muka yadda muna son juna muka gaya mu magabatan mu aka zo aka ɗaura mana aure suka mana addu'a da fatan alheri ashe kamata ya mu kwantar da hankalin duk abin da muke ma juna wanda wani baya so mu tsaya mu gyara tsakanin mu kai dai ka san irin wa'azin da zaka iya yi wanda zaka ja hankalin iyalinka magana ya daidai shi ne bai zuwan nan aka ce yin wa'azin ya ki wajirun wannan fil mazaji aka ce sai ka kaurace maimakon kwana a uwar daka gado daya sai ka dawo falo in dan wana ne almajiri falle ɗaya ne an san falle ɗaya irin single room ɗin nan shi ke sai ka shimfiɗa tabarma a ƙasa ta kwanta mata ba sa son haka su ga duk girman gadon nan wai mijin- wai mijin ya kwanta a ƙasa ko ya koma falo ya koma kushin ba sa so to wata mai hankalin sai ga ta ta lallabe ka habawa ne dawo da Allah kaza kaza kai kawai daga na dan gwada kan gani ko kana so na ki to ake ne wallahi kaza kaza sun yi rasa ko arman sai ko ka dawo kan ganin ka kawai kamar miƙe gawa a a a sai kawai daga an daidaita aka ce in an yi kada har yanzu shari'a ba ta yadda third party ya shigo ba ka yi mata wa'azi ka ƙaurace mata sai aka je mataki na uku shine wato yi nan ka ɗan samu ɗan sumaigiyanka tab tab tab tab
ba kiyawa da yi ne mala a ba ga shi nan ba kai wa karanta ba a kasar Hausa ba ka karanta a kasar Hausa ba me aka ce maka to ka jike sai ka je ka siya mana sai ka dinka saboda irin wannan ranar sai ka ko saboda irin wannan ranar Allah ya tsare ka gani to kaga har aka ce a kai mataki na duka ba a yarda third party ya shiga ba to daga wannan matsayin an nubabtar da ita abin yaki ba a ce kuma kullum ka kama ta kai ta dukanta kamar aljani ba aka ce to aljani na kullum zai duka mutum shi ba zai damu ba to aka ce a ba kullum ka ta dukan yani a in an duke ta so ɗaya ba ta ji ba sai a je a gaya wa magabata to wallahi dai na kasa gane ka eh su ma magabatan ba kawai za ka zo ka tayar musu da hankali ba ne wallahi ni yare da ka yi wurin mahaukaciya a jira eh aka ce a a ustaz za ka je a mutunce bayan baban ya fito kun gaisa ce to wallahi dai dama na zo zan wuce ne zan je gidan aboki na wane shi ne ce to a tunda na biyo tana in tsaya yi gaisuwa kaga cewa haka da kai baban zai kara samun natsuwa yanzu na na zo ne gaisuwa kuma dama akwai wani dan damuwa haka wanda ina neman dai addu'a da taimakon ku wance ta ki ta gyara abin da take min tun ba na so na faɗa dai har na ga cewa kar abin ya ta tafiya aure ya zo ya lalace na ce na zo na faɗa me yake ka gaba abin da yanzu tun yana da hankali me yake faruwa ga yamu ce wallahi baba duka na take yi ce duka na take yi sannan ba magana mai kyau kaza kaza zai shiru in ka je gida ka ce ina neman ta ko ba ka iyaye na gari suke yi ba ka je kaga shikenan magana ya kare kaga sai anan ne aka yadda mutum na uku ya shigo amma wani kawai daga matan shi ta makara bata yi girki ba sai ya kirawo abokin shi lallami kana ina ne ka zo ka kaga wannan matsayacin wallahi kaza an taba haka haka ake yin aure shi da iyayen shi haka suka yi za a haife shi tsakanin da Allah mu take ta saboda akwai mazan aure lokaci ya tafi اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا هجة الله علينا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين